أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تحتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله.
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da dai jiya mun kwana a kan ƙarshen lamarin sayyidina ibrahim alaihi salam da jama'arsa wato amsar da suka ba shi dai ƙarshen abin da ya gaya musu a can surat surat anbiya ya nuna musu da shi kan baya kan tafarkin da su suna kai bauta ma gumaka da abubuwan da suka yi dinnan shi baya shi ya tambaye su wa ga muku na bauta waɗannan abubuwa hujjar su dai iyayenmu da kakanninmu suna yi ba wata hujja daban ya nuna cewa su da iyayensu da kakanninsu suna cikin ɓata bayyananniya to ƙarshe dai bayan ya gajiyar da su da ya farfasa wayannan gumaka ya rataye ta abin nan ta abin nan ga tari a wuyan babban su suka yi magana yake musu to ai ni ba ni ne na ce na abin nan ba an ambace ai mun yi a gari ana ambaton cewa wani yaro ko kuma wani matashi yana magana wayannan gumaka ko wato shi ne ya ya halakar da su haka kuma shi ne ya farfasa su haka aka nemi Ibrahim aka tambaye shi kai ne kai waɗannan abubuwa ya ce a babban su ne yayi kuma ku tambaye su in ba haka ba su ba ku amsa kuka ce ai ka sani kai waɗannan ba sa magana ya ce to ba sa magana ba sa amfani ku ba sa cutar da ku kuna bauta musu me me- me ina hankulan ku suka tafi to ƙarshe dai babu hujja sai dai a masa mishi ƙarfi da yaji sai aka ce ba abin da za a yi masa sai a jefar da shi a cikin wuta aka hura wuta lokaci mai tsawo watanni har ma an ce saboda tsananin zafinta a area da aka yi aka yi ta din nan ta wajen kusa a a can Iraq sun su ba iya wucewa tsakanin ta da sama saboda tsananin shi ne aka ɗauki Ibrahim alaihi salam aka sanya shi cikin majajjawa aka jefar da shi to da aka jefar da shi me ya faɗa Ibrahim yace hasbunallahu wa ni'mal wakil kalma ce wanda duk wanda ya wato ya gamu da matsi ko kuma ya gamu da wata masifa zai faɗe ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka ce masa inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawkum fazadahum imana wa qalu eh hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma annabi Ibrahim alaihi salam ya fara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi da al-hanifiyya samha دين إبراهيم ومنهج إبراهيم في الحياة da wanda Allah ya aiko shi da wannan shi ma ya faɗe ta lokacin da aka ce masa ai ko Abu Sufyana da Qurayshawa da kafirai sun yi muku tari na mutane da yawa waɗanda za su zo su gama da kuke ya ce ya ce ai hasuna Allah wa ni'mal wakil ma'ana dai dogaron mu duka akan Allah Allah ba ya ishe mu ba za su iya yi mana komai ba shine Ibrahim alaihi salam da aka jefar yana cikin majajjawa yana hanyar sa zuwa wurin wannan gobara da aka shirya musamman saboda shi malaika jibril ya tambaye shi ko kana da wata bukata da zan gaya wa ubangiji sai yake masa ai wato a gare ka kan ba ni bukata dama wurin Allah kuwa to na san ai sanin shi da abin da nake ciki wato ya fi bayani ga da faɗi na ko kuma da zance da zai yi masa saboda shi ya sani ya san abin da nake ciki ba mu bukata wani mutum ya taimake ni ko kuma in yi magana hasbi Allah wa ni'mal wakil shi ma ya faɗe ta to sai na Ibrahim alayhi salam aka jefar a cikin kuta sai Allah mai yace duk halittar nan umarnin ubangijin su ce ne wanda yana gardama kaɗan shi ne ɗan adam sauran kowa da kowa wasu dan adam da aljanu su ne dai suna da gardama amma sauran halitta duka yadda Allah ya sahara su kan abin da wa ya kore su kan abin da suke yi ba ka canzawa Allah ya bada umarni ga wuta ya ce ya kulna ya na hukuni bardan wa salaman ala ibrahim ki kasance wato ki sanyi sanyin kuma lafiyayye wanda babu cuta a ciki don wata wata wata kila in an yi sanyi haka ba ba ta sa masa mizani ba an ce ba sanyi ka yi wato an ce ma'uta ki yi sanyi ta yi sanyi in ba sa masa mizani ba sanyin zai zama irin mai kashe mutum amma ka ce masa kuni bardan wa salama ala ibrahim wa aradu bi kaidan faj'alnahum eh al-akhsarin sura so su yi wa ibrahim alayhi salam abin da suke son su na a kona shi da wuta kurmusta ko wani shi a ce ai gashi nan ina ce Allah ya aiko shi Allah mai sa bai tsirar da shi ba alhaji ko Allah ya tsirar da shi ya mai da duk abin da suka yi banza wata ya tafi a iska ba wani tasiri akan sayyidina Ibrahim alaihi salam ya fada inda dai ya samu kofi kuma ya samu raha bismillah shine wa qala inna ma takhastum min dunillahi awtana duk abin da kuka rike kuna bauta mishi maimakon Allah ɗin nan ai goma haka ne shirin kanku ne ba shi da wani tushe autanan mawaddata bainakum ko kuma mawaddatan bainakum wato kun shirya shi saboda ya kasance dalilin wato ƙarfafa zumunci ko kuma ƙarfafa haɗin kai akan barna a tsakaninku domin lokacin da kuna taruwa a wurin gumaka a bisa hakika kun san waɗannan gumaka ba sa yi muku komai amma kuna samu ta hanyar waɗannan gumaka wasu su kasance ƙasa a ƙarƙashin ku ko kuma ku zama kuna sama ko ne kuna jan su so suna bin ku sa'an nan kuma duk abin da kun fore su da shi kun ce su je su za su je su yi ku tsoron ku da tsoron waɗannan gumaka amma ku manyan kun san dai amfanin gumaka da kurum kawunan ku su hatsu ku taro wuri guda ku ba da umarni ga ƙananan ku su je su yi muku biyayya kurum ba wani amfani daban mawaddatan bainakum مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا to wannan ita ce dai amfanin bauta gumaka da kuke yi sannan gobe a lahira kuwa sashen ku yana kafirta da sashen ta sashen ku sashen ku yana ƙaryata sashi ba za su ba za su ba za su yi su ba sashen ku ya kafirta sashen ku sannan sashen ku ya la'anci sashe wato manya wato mabiya su la'anci abin bi haka nan kuma abun bi su la'anci mabiya kuma so abin da gashi nan waɗannan su kafirta da waɗannan waɗannan su kafirta su manyan su ce san mu ba mu ce muku komai ba ruwan mu da ku abu ku ne kun shirya su manyan ƙarya ƙarya kuke yi ku ne kuka samu kaga an waɗannan sun kafirtar da kafirtar da waɗannan waɗannan sun kafirtar da waɗannan sannan kuma sajin su la'ance sajin Allah ya la'ance ku Allah ya la'ance ku to sun waje dai babu babu sallama ko kowa dai abin da kaga inda Allah ya raba ya raba da watsar da abin da suke ciki ومأواكم النار وما لكم من ناصرين wa ma'awakum an-nar mazaurinku gobe a lahira a cikin wutar jahannama wa ma lakum min nasirin ba ku da mataimaka waɗanda za su kubutar da ku daga azabar kuta ko su tare muku shi ko su kanye wa azabar da Allah zai kawo muku kuma hannayen mala'iku da suke gwada muku azabar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ba ku da abin da zai tsirar da ku daga wannan
فآمن له لوط to cikin dai al'ummarsa duka babu waɗanda suka bi shi akan wannan addini da yana kira sai dai sai na Lut alaihi salam Lut ibn Haran ibn Azar dan dan uwan wato shi kamar shi na Ibrahim sai na Ibrahim babban sai to shi ne kadai wanda yayi imani sannan kuma daga cikin mata ba wanda ta yi imani da sai dai Sarah matan shi ita ce ita ce kadai ta yi imani da shi
وقال إني مهاجر إلى ربي to a nan malamai sun kasu kashe biyu wasu kala inni muhajirun wa rabbi ila rabbi zance ne na sayyidina lutu wasu kuma suka ce a a zance ne na sayyidina ibrahim alaihi salam kansa sayyidina ibrahim da ya hijira daga koti ko kuma shi daga dai wannan wurin babila ya zo kofi gari ne karama a lokacin tana kasar kufa to daga nan sai na sai na ibrahim ya nufi masa ya je sami da fir'auna da ya ga yarinya kyakkyawa tare da shi sai ya yi kwaɗayin ya same ta yake masa wannan me ke nan gare ka yake iya kuwa ta ce sai ya zo wurin da sai na ibrahim yake masa kun gani wannan jabba wannan kafiri ya tambaye ni game da ke ga abin da na gaya masa nake ke ƴar uwata ce kuma bisa gaskiya sai uwar ƴar uwata ce a addini kina ƴar uwata wajen nasaba ni ni da ni da da ke ƴaƴan am da amin ne saboda haka karki karki canza abin da na gaya miki ma'ana karki kariya karki kariya tani gare shi da game da abin da na gaya miki ki ce ce ma ƴar uwata ce kafin yana miƙe hannu hannun sai ta kange sai ta bishi ya roƙe ta ta yi masa addu'a kuma a hannun ta dawo ya miƙe ya jarraba su uku ya ga wannan ai shaitani ya ce ba mutu ba ne wannan ai a aljanna ce ya kira sai na ce za ka haɗa ni ya kira sai na ibrahim alayhi salam za ka haɗa ni da wata aljanna kana ce ƴar uwarka me ya haɗa ko ne ka faɗi min ka gaya min gaskiya ya ce masa ita gaskiya ne ƴar uwata ne amma da amin kuma mata ta ce in ba za ka gaya min haka ba da ta ta kubuta kuma ta gagara sai ba ta hajara kamar goya gare ta ta yi mata aiki ya kyautata masa yana ibrahim sai na wani abu aka je biru sab'in ko kuma can haran a can kasar falastinu aka zauna yarinya tana girma tana girma har ta ita sa'arra saboda samu wato yardar sai na ibrahim sai ta ta ba shi wannan yarinya kamar baiwa gare shi ta yi shi shi sai na ibrahim ya karba yarinyar tana girma tana ƙara kyau tana girma tana ƙara kyau sai wata rana ta ta yi kuɗi ta yi mata wato mari da sauran da zage-zage sannan kuma ta rantse ce ta ta yanke wani abu daga cikin cikinta in yau ranar ce mata ai gaskiya ne za ta iya yi haka amma zan zo na miki abu mai sauƙi za ta iya zai biya miki bukatar nan ta ce mai ne ya ce ta ce shuda a abu nan kullinta sai ta fuku da kunne wasu kuma suka ce har ma ta fuku da abu da aiki yadda su mutane indiya suke suke daga can ne mutane mu masu koya suna goda hanci su sa zobe to yarinya ta je kasuwa ta ga abubuwan da ake sawa na kunne sai ta yi wasu sasa a kyawun kuma sai ya karu hankali sarra ya tashi kuma ana cikin wannan sai ta zo ta yi ciki a'a sai ta ji wata ina ibrahim ko ni ko ita ba za mu zauna kuri ɗaya ba ina ibrahim ko ya sani ta hanyar wahayi dama ita wannan hajara ba nan ne wurinta ba kamar yadda sunanta ya nuna za a yi hijira da ita zuwa wani wuri daban shine aka yi hijira da ita ya ɗauke ta bayan ta haihu ya ɗauke ta ita da ɗanta ƙarami sai na isra'il ya nufi da su ka'aba wadda aka gina ta a zamanin sayyidina Adam alaihi salam ana dukkan annaba sun sun kai haji zuwa gare ta haka na kuma mala'iku suna ibada a wurin har ta rushe amma alamun suna nan a sayyidina Ibrahim da yazo ko ya bi ya gina ta bisa alamun da suka saura na da din gini wato annabawa da mala'iku na da din nan a bisa shi ya gina ta gina ta wannan jariri da ya isa lokacin shi ne ina ba shi tubali yana gina haka ta gina ka'aba to da shi ne maganar nan a dace sai na ibrahim da ya sauka ya aje matarsa a wurin ka'aba ya tashi tafiya hajara ta ce ya ibrahim za ka bar mu a jirgin nan Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umurce ka ka zo ka jefar mu a jirgin nan yace na'am in haka ne in Allah la yudhi'u insha Allah in haka ne mun yarda sakali Allah ba zai tozar ta ba zai wato jefar da mu a abin nan ba zai bar da mu ba ko kuma ba zai tozar ta mu ba za mu rayu ya ajiye musu buhu ɗaya na dabino da kuma fi'il wato abin da aka yi zuba zuwa a cikin nan da ya cike da ruwa ya ajiye musu ya tafiya ba shi Ibrahim ma yana da yaƙinin cewa Allah ba zai bar su ba dalilin wannan ina zai kai su amma zai kawo musu waɗanda za su ga agaje ruwan kuma za su samu a bisa yaƙinin tauhidi yaƙinin alaƙar da ubangiji madaukakin ana nan ana nan ruwa ya ƙare yaro ya fara ta ruwa dishi yana kuka ta tashi tana neman masa ruwa ta gudu har ta jefa fa ta hau tana ta duba ko za ka iya ganin wato wani ruwa babu ta gudu kuma ta je marwa ta hau tana duba babu har sau bakwai sai ta ga wani tsuntsu yana shawagi a wurin ɗan tsoro ya zo mata ta gudu ta je wurin ɗan ta samu yaro da ƙafafun yana haka haka ɗin nan jibril kuma ya ƙara da suka tunki ruwan zamzam ya fara uku aka samu ruwa dabino kuma yana nan wasu duhun larabawa na yaman su kuma sai suka zo suna tafiya da dabbobinsu dama su masu kiwon dabbobi ne suka ga shawagin waɗannan tsuntsaye wannan wuri dai a ahadinmu babu ruwa a nan amma waɗannan tsuntsaye ku ba sa taruwa sai in akwai ruwa me ya kawo wannan abu sai suka zo suka tarar akwai ruwa sai ga wata wata mace da jaririnta suna kan wannan ruwa sai take musu sun nemi izini za su zauna tare da ita take yi amma ruwa nawa ne wato ruwa nawa ne da ɗana ne suka ce ai mun yarda to duk abin da suka shayar su dabbobin su ne kansu ne suna biya shi ne nan Allah ya kawo mata hanyar abinci da abin sha da tufafi da kuma abokan hira suna zaune a nan har sai na Ibrahim shekarar ta zagaye zai gamsu ya koma zai gamsu ko har lokacin da sai na Ismail ya isa taimaka wa babansa sai Allah ubangiji ya nuna masa mafarki cewa zai yanka shi kamar yadda dai za ka mun faɗa mu takaita ya kai shi ya tafi da shi wuraren akaba din nan akaba da kubra da wufra da kubra aka aka aka jotan shaytan ya bayyana da shi uban da shi uwar ga dan duka da sun ki su bi shi daga nan Allah uban ya ce Ibrahim alaihi salam sai ka yanka danka kuma ya ga ma yaro yake masa Allah ya umurce ni amma sarki zan yanka sai yake to ya yanka ya yake babana duk abin da Allah ya ga maka yi insha Allah za ka same ni ina cikin haƙuri dan wa babu wani tashin hankali abinda an gaya maka ce ka ga mutum ba ka ce za ka bar duniya za a yanka ka ka mutu amma duk da haka hankali shi bai tashi ba ya sallama Allah ko dan da uban dukan su annabawa ne manzanni ne sun san ubangiji kuma sun san baya kuskure baya yin wani abu wanda yake zai ceci dan adam domin shine mabubugan duk rahama rahama da jin kai duk da gare shi ake samu aka kwantar da yaro ana yanka shi sai ga jibril ya zo da wani rabo daga cikin aljanna an kwantar ibrahim yana rufe idanun shi saboda baya so ya ga cewa jinin dan shi yana fita da ya bude ido sai idanun sai ya ga rago ne ba dan sa dan sa kuma yana fita ya ubangiji mun gode maka daga nan isma'il ya aka zo aka gina Ka'aba kuma Isma'il shine matsayi dutsen da yake Ibrahim yake tsaya a kansa kullum shine wato wannan maqam Ibrahim da ake faɗa a takaice dai sayyidina Ibrahim alaihi salam Allah ya riga ya gina shi saboda kuma ba ta koyi wannan ba wa adaiwar Allah Allah ya taimake ta da wannan yaro Ishaq ta yi ciki bayan wannan bayan shekarunsa sun kai wato sun wuce dai lokacin haihuwa wasu suna ce shekaru tamanin da wasu ɗari da ashirin to duk dai wa'annan maganganu suna cikin wato ikon Allah ka daidai ne kamar lokacin haihuwa ne na a takardun nan. إنه هو العزيز الحكيم الله أبنجي مدعو كثير سلكي شيني العزيز الحكيم شيني مبوعي من حكمة wato duk mabuwayi ba abin da zai gagare shi kuma mai hikima yana aje komai daidai inda ya kamata kuma yana yin abu daidai a lokacin da ya kamata
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب بنجدي يبا سيدنا إبراهيم باين إسماعيل wato Ishaqa ɗansa na ciki sannan kuma aka ba shi Yaqub na fila ɗari kuma yadda zai zo a can suratul anbiya wa ja'alna fi dhurriyyati nubuwata sannan mun sanya